بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته فإن, فإن محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa don ci gaba da wannan darasi na sifatu du'un nabi sallallahu alaihi wasallam a na alfaruk islamic academy na babban malami fahad bin abdurrahman ashwaib wannan shine darasinmu na shida idan na yi alama daidai haka ne na shida ne ko yawwa sannan kuma yau 25 ne ga watan muharram hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 12 ga watan 8 shekara ta 2023 bugun hannu na shafi na 33 ne za a tashi ina jin naku na 32 ne ku inda malam zai ce tashi gaba ta 12 ya masa ke da mashur ra'asi wal udhuni wal amamati hmm? aikin mu na gaba ta 12 shine mashur ra'asi shafan kai wal udhuni da shafan kunni yayin alola wal amama da kuma hukuncin shafa akan rawani ko kuma alkhimar mayafi da mata suke sa hijabi kenan malace masu jami'in ra'as liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum daga cikin wajibci na alola akwai shafan kai malace kuma shafan nan gaba ɗayan kai din jami'in ra'asi gaba ɗayan kai kuma abin da yasa ya zamto wajibi yace qaulihi liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki da yace wamsahu biru'usikum kuma ku shafi kawunanku in kun tashi alola ku shafi kanku sai nuna wannan umarni ne ya zama wajibi kenan qala ibnu qudama ibnu qudama Allah ya kanta da rahama ya fada a cikin littafin sa mai suna al-mughni yace za'ama ba'du man yansuru anna al-masha huwa ba'du ar-ra'si anna al-ba'a lit-tab'idi za'ama ba'du wasu daga cikin malaman fikihu sun rawaita sun ra'ayanta sun ɗauka a cewansu cewa ba'adu manyan suru wani bashi wani ɓangare na malaman fikihu waɗanda suka ƙarfafi cewan annal masha huwa ba'adun ra'asi shafan kai da aka faɗa a wannan aya ana nufin ka shafi wani ɓangare ne na kai za ku yi cin karo da masaban da aka ce ko ɗan gashi ɗaya ruwa ya taɓa ka shafi kai ina fata an fahimta to shi ne yake magana a nai ce waɗanda suke cewa da Allah ya ce wa musahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku ana nufin ku shafi wani bangare ne ko dan yaya ruwa dan taba gashi ko kaɗan ne kawai shafan kai yayi yace wasu sun ra'ayanta haka sun ɗauki maganar a haka sun ɗauki wannan da Allah ya ce bi ru'usikum wannan bi ɗin da da Allah ya faɗa suka ce litab'id yana nufin wani sashi ne faka annahu qala da sai suka fassara ayan kaman suna nufin cewa Allah cewa yayi wamsahu ba'da ru'usikum kun gane kuma ku shafi wani bangare na kawunan ku idan kun tashi alola to sai mala ya ce walana qaulillahi ta'ala amma mu ya wadatar da mu mun gamsu abinda muka fahimta shine fadin Allah daukin sarki ya ce wamsahu bi ru'usikum inda haka ne da Allah ce ba'du ru'usikum din a can an gane wannan ba'un din bata zo litab'id ba shine abinda mala yake nuni akai yace wal ba'u dan haka wannan ba'un din lil ilsaqi na shudewa ne na asalin wato wucewa ne ana nufin ka shuda kan gaba daya tun daga farkon shi har ƙarshe hannunka ya kai keyanka kamar yadda zai faɗa a gaba ba yana nufin kawai kaɗan taɓa kaɗan wata tana jin ta yi famin kan ruwa ya fata mata wanke kai da ta yi ba ta sa ruwa a ciki ba an fahimci magana to ba wannan ba ne in ji malam magana mafi muhimmanci amma saboda adalci na ilimi da kuma ka'idan da ya sa kansa wanda yake taimaka mana shine yana kawo maganganun wasu wanda suka saba mishi kuma wannan adalci ne ka faɗi wasu in suna da wani ra'ayin in ana ka fahimtar da ka gano naka ya fi nasu sai ka faɗi dalilin da naka ya fi nasu sai ka kawo hujjanka kuma duk abin da yake yi kenan kaga kenan ko kaga wani na cewa ai ana nufin sashin kai ne ashe akwai malaman da suka faɗi haka din amma ba ita ce magana mafi rinjaye ba shi yasa sai malam ya kawo yace wannan ba'un lil ilsaqi ana nufin nan shudewa ne da da wucewa amma na wuce da hannu ruwa ya kai kai gaba daya gashin kai ya to an taba shi da ruwa yayin shafan kai faka annahu qala kaman yana nufin ya ce wamsahu bi ru'usikum idan Allah ya ce ku shafi kawunan ku fayatanawalul jami' wannan sai ya shafi dukkan kai kama qala fi tayammum kaman yanda ya fada a tayammum Allah mai iko tunda nake tsammanin za a yi ruwan har sai da na daina tsoron hadarin ashe zai ce za ku gani Allahumma sayyiban nafi'a famsahu bi wujuhikum kamar yace ke wannan ayan sai ta dauki kamar yadda Allah ya faɗa ne a cikin taimama yace wamsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku da ƙasa dama an zo taimama ba mun yi shafi kihu ba mun yi kuntuna inda ake ta ƙasa ana shafan fuska ne ai duka to nan ma ba za a ci ana nufin kawai ki dan kogoshin ki ki dan taba da ƙasa ko ki taba wani gefe shi kenan ma a yayin da Allah subhanahu wataala ya ce a shafi fuska da wannan ƙasan na taimama gaba daya to shi ma shafan kai kama ka Allah ke nufi a shafi kai gaba daya yayin alola ya fito fili wa qawluhu albali tab'id fadin malaman fiqh da suke da fahimtar cewa ba'un dinnan tana nufin wani sashi Allah ke nufi ghairu sahih ba magana ce mai inganci da take da asali ba in ka bi diddiginta ba za ta baka asali wanda yake na ilimi ba malai ce wala ya arifu ahlal arabiyyati dalika magana ta kare yace babu ma wani balaraban asali da zai zaka ce mai wanzahu bi ruusikum in dai balarabi ne fassara maka wani bangare ake nufi balarabe ma ba zai ta fahimta ka ce mai wani bangare bane saboda ba haka yazo a larabcin ba an gane ko قال ابن برهان ابن برهان الله ya masa rahama ya ce man za'ama duk wanda ya ra'ayanta ya sa a ran shi ya ji cewa ya ɗauka cewa annal ba'a wannan ba'un ɗin da Allah ce bi ru'usikum tufidu tab'idi tana amfanar da tana nufin ɓangare Allah yake nufi ya ce faƙad ja'a halin lugati to kowa ya faɗi maganan nan ya zo ma masu yaren larabci bi ma la ya arifu na hu da wani abin da tuba su san shi ba ba inda za a larabci ya ɗauki cewa wani ɓangare ake nufi ban san ko kun gane ba yawwa almuguni ya ma'anar magana tana cikin almuguni mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha biyu kenan yanzu mai muka samu a nan shaya ake shafan kai tun daga farkon maɓuɓɓugan gashi zuwa ƙarshe an gane ko yawwa tafiyan tafiyan da hannun shine wajibi dawowar sunna shi ina fata an fahimta yawwa duk da bai gama bayani akai ba zai kawo zai zo mana ka muje kafin muje masul uznaini sai mu magana akai malace qala shaukani imamu shaukani Allah ta'ala ya masa rahama ya ce fi nailil autar a cikin littafinsa na nailil autar ya ce innahu lam yathbut kaunu halit tab'id haƙiƙa bai kasance ba a ce wannan bi ru'usikum din ba'un dinnan tana nufin tab'id ne ji imamu shaukani yace waqad ankarahu sibawaihi wannan magana ma sibawaihi baban masu larabcin duk duniya yace bata yi ba kumfance magana ya yi inkarin wannan ya kore wannan maganan ya yi musunta bai yadda da ita ba fi hamsata ashar mawdu'an har wurare ɗaiɗaiɗai har goma sha biyar fi kitabihi a littafinsa to ka ko ga ai wala ka zo ne ka koya masu sibohi larabci ba ballantana ma kamar yadda ya faɗa a baya ya ce ka je asal laraba ka ce musu tab'id ne ba ma zai gane me kake cewa ba saboda ba haka yake a asali ba wani a cikin nailil autar mujalladi na ɗaya shafi na 1930 mala ya ce sai kuma gaba 35 shi ne cewa fil hadithi ya zo a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radda alaman kala annal balid tab'id an samu hadisin ma da yazo yana mai da martani akan wanda ke nufin cewa ba'un dinnan wai na bangaranci ake nufi bangaren kai ake nufin a shafa hadisi ya zo yana mai da martani ga wannan magana bai yadda da shi ba a ina haka ya faru ya ce an abdullahi bin zaidin an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan zaidu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masaha bi ra'sihi bi yadayhi ya shafi kansa yayi alola practically mun gani da ya zo shafan kai masaha bi ra'sihi bi yadayhi ya shafi kansa da hannuwansa guda biyu duka ba ma hannu ɗaya ba fa aqbala bihima wa adbara muka ga ya fuskanto da su kuma ya mai da su baya an gane ko ya sa su daga mene daga gaba ya fuskanta kuma ya ya dawo da su ya yayi sanda kuka ga yayi kaman ka ce ya abdullahi sanda zai ba mu gane fa akbala wa adbara ba an gane me kake nufi sai ya ce a ba da abi muqaddimi ra'sihi mana kun fahimta ya fara da muqaddimi ra'sihi gaban kanshi shine nan dai inda ake kaddara mafaran matsugashi thumma dhahaba bihi ma ya tafi da hannuwan nasa biyu akan kansa bai daga ba ila mene qafahu sai da kai kiyansa ƙarshen inda gashi yake tsayawa sun maradda huma ilal makanin ladhi ba za a minhu sannan muka ga bai buɗe hannuwan ba bai sake su ba sai da ya dawo da su gaban goshin inda nan ne ya fara ɗaga hannuwansa yadda ya fito ko bai fito ba a fito an fahimta to ka ga maganan ba'un littab'id ma ba magananta a nan tun daga mai gidanmu ya yi oga da kanshi ya riga ya amince haka sai sallama sai ɗaukan samfuri wanda ta dauki wancan to da tana kan kuskure yanzu sai ta gyara malai ce alfat me yake nufi mhm mene bata ulbari me yake nufi ba mene lamba nan mene mujalladi na daya ko shafi na me 251 da ya ce wa muslim linnawi kwarai hadisi na 235 sai turmili sunanin tirmidhi kenan hadisi na 27 yace wa ghairihim wasu ma wanda ba su ba sun ruwaito wannan yana yana ga wannan hadisin shafan kai ya fito mana sarari ko akwai abin da ya boyi kuma ba abin da ya boyi saboda ya kawo ayan alqur'ani ya ce Allah ya ce ko yayi magana sun ce a ga za mu ji batun ya batun wajibi ko rashin wajibi anan da ya wajibi ne qat'an shafan kai wajibi ne sannan kuma cewa wani bangare ake shafa abin da ya sa ya kawo wancan magana sun ce tab'id so da mazhabobi mazahib akwai mazhabar da za ka ji an ce kawai ka taɓa wani ɓangare ko ɗan gashin kanki ne ba za ta ce ba ta so a warwaran ta ya kwance kawai an ce an kazara yatsan ka kaɗan taɓa gashi shi kenan da yawa mata sun fi kawo wannan tawilin ma fiye da maza sau da maza ba su cika yin rawani ba mu kuma dama a babin rawani ne ake wannan cece kucan to yanzu rawanin ma yawanci duk ba a cika yi ba an gane ko yawwa to sai gaban mu ta goma sha uku a jeren giyan gabobin da muke magana a kansu shine maskul uznaini an gama da kai saura shafan kunnuwa guda biyu al-uznaini mu'annath ne na mene al-uzn ko malice hukumu ma hukumun ra'asi shafan kunnuwa biyun nan a cikin alola hukuncin su hukuncin shafan kai ne me yasa aka ce hukuncin shafan kunni daidai da hukuncin shafan kai yace li'annaha juz'un min ar-ra'si domin shi ma kunni wani yanki ne na kai haka ne yana jikin gundulmin kan ne gaba daya kunni shi ma yana daga cikin kai shi yasa sai hukuncin sai dauki hukuncin kai din to shi ne wannan ya kai ga kawo magana ta 36 da malam ke kawowa ya ce faƙat saha na kuma ana yin lambobi 36 ne kuma da takwas ba ku yi bidiya ba ko to ni dai na 36 ne kuma na san gaskiya ya faɗa amma littafin bugu da yawa ne ya samu gata malik ce faqad sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala haqiqa hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-uznani min ar-ra'si kunnuwa guda biyu su ma suna daga cikin kai kunnuwa biyu suna daga cikin kai duk abin da ya shafi kai a alola ko wanka to kunnuwa sun shiga ciki su ma duka za a shigar da su duk da cewa yanayin wanke su yana shan bamban da na sauran kai din sau da su ne gaba da yake ya sha bamban da sauran gabobin da ke jikin kai mara ya ce a kharaja tirmidhi imamin tirmidhi ya fitar da shi a hadisi na 37 wa abu dawud da abu dawud da hadisi mai lamba 134 da ibn majah hadisi mai 444 faƙalar albani malin nasirin albani ya faɗa a cikin albani ya ce hadithin sahih wannan hadisi ne ingantacce ya faɗa ka a cikin silsilatu a hadisu sahiha nashi mujalladi na ɗaya hadisi na 36 sannan kuma ya ce wa ƙadda habal imamu ahmad imamu ahmad allah ya masa rahama ya tafi akan fahimtar cewa ila anna masal uznaini cewa lallai shafan kunnuwa guda biyu a yayin alola hukumu ha hukuncin sukun masfur ra'asi hukuncin shafan kai ne me yake nufi wajibi kun gane tunda Allah ce wamsahu bi ku shafi kawunan ku shafan kai wajibi ne to imam Ahmad ya ce tunda ko hadisi ya ce kunnuwa biyu na cikin kai to kawai shafan kunni shi ma zama wajibi an gane yawwa to wannan kunga ya kawo mana fahimtar Imam Ahmad ko sai ya ce wa amma man zahaba ila annahu sunnatun amma wanda suka tafi wasu tafi kan cewa shafan kunni shi kuma ba wajibi bane amma sunna ce sai ya ce amma man zahaba ila annahu sunna wanda suka tafi kan cewa shafan kunni sunna ce ba wajiba ba falaisa indahum dalil ba su da hujja akan wannan maganar tasu illa hadithul mutaqaddam hujjan tasu ita ce dai hadisin da mun riga mun faɗe shi a baya wa qad i'tabara kuma hadisi ne wanda an lura da cewa an fassara shi al-hadithul mutaqaddam cewa wannan shi hadisin da ya gabata da wanda suke kafa hujja cewa shafan kunni ba wajibi bane ala annahu hadithun da'if hadisi ne mai rauni dan haka tunda yana da rauni ba ko za a ce sunna bace sai ya tafi akan wajibci tunda wancan shi hadisin ba ya ce al-udhlani min ar-ra'si أما وقد صح بطريق لم يقف عليها فالحجة لنا ولا له malai ce don haka dai sun tsaye akan amma waƙar sahako almutaƙar sun tafi sun fassara hadisin da ya inganta ka hadisi ne mai rauni ku gane can bayan ya ce wa amma man zahaba ila annahu sunna wanda suka ce hadiyar shafan kunni sunna ne falaisa indakum dalilun ba su da wani hujja akan cewa shafan kunni sunna ce ilal hadithul mutaqaddam face hadisin da ya gabata faqad tabara al hadithul mutaqaddam wanda su kuma a fassaran su wancan hadisin da ya gabata ala annahu hadithun da'ifun sun ce hadisi ne mai rauni sai mala ce amma sai dai yanda magana yake shine waqas sahha bi tariqin wannan hadisin ya inganta ta wata hanya lam yaqifu alaiha hanyar da su ba su ganta ba balle su tsaya akan ta su inganta hadisin haka yana faruwa kun fahimta ko yace fal hujjatu lana dan haka hujja ta mu ce mu da muka ce shafan kunni wajibi ne wallahu alam Allah shine mafi sani an fahimta yawwa abu ne mai sauki babban malami ya tsaya kan hadisi ya ce da'ifi ne wani ya zo ya inganta a zamanin wanda suka fi ma malamai daraja su ne sahabbai abin da ya fi haka yana faruwa sai na umar radiyallahu anhu wani ya zo ya masa sallama a gida ya sallama ɗaya sai na umar yana uzuri bai amsa ba ta biyu bai amsa ba ta uku abu musal ash'ari ne ma nake ga ya juya ya tafi sai na umar ya fito ya kira shi ya ce kai sallama uku ba amsa ba ka tafi ya ce eh me yasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a annabi zai faɗi wannan hadisin ne umar ban san shi ba ina madina sai ya shaƙe shi kafa kai ma annabi ƙarya ya je da shi haggaban jama'a ya ce ku ba ni labarin gaskiyan abin da abu musal ash'ari ya faɗa ko wannan sahabin ya faɗa na batun ingancin maganan da gaske ne annan sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi sallama uku ba amsa ba ka juya ka tafi shine sai suka ce da Allah wane ne yafi kowa kananan shekaru a cikin mu kama a ce kai zo a taso karamin yaron nan kun bayyance magana irin hadisi gashi nan fiye wata kun gane magana ko ina da shi aka tambayi karamin yaro mai annan sulasu ne ce idan an yi sallama uku a gida ba amsa ba ya ce man Allah sulasu ya ce ka juya ka tafi to shi ne sai na umar ya faɗi wannan to da haka nan ya sake shi to da haka idan har matsala na taɓa yi masahabin da yake raye kuma annabi yana raye ya faɗi magana a faɗi magana bai sani wani babu aula wanda ba sahabi ba ya saɓace masa an gane maganan kuma wannan baya rage darajar malaman mashaba da komai kuma baya bude kofan yi musu rashin kunya da ɗebewan albarka an fahimta da cewa ai yan maza ai malaba kana mazhaban nan ba kungiya ce ta tawaye ba fa kowace mazhaba da gani hanyar zuwa aljanna ce insha Allah saboda duk cikin su ba wanda bai daura al'umma akan shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan saboda yanzu wasu yara 'yan zafin kai marasa kunya marasa albarka suna ta fitowa wasu a cewa a duba mala abokar mahmud gumi waya kuskure guda shida ko guda takwas ko guda hudu mala abokar mahmud gumi saboda ya sha nonon tsiya da rashin mutunci yanzu duk mutumin shekarar mala abokar mahmud gumi nawa yana da'awa kakan kama da bai ci allah turo mala abokar gumi kila ba ma guje zai mutu haka ne haka ne ba haka aka rinka karatun ba zo nan unguwar sarki aka sauka mota daga Kano Road da azo karatu Sultan Bello sassara mutane suke da adduna adduna ake sa ana sassara mutane hukun da sadab sadab sai ki shigo ma sandaran ki so ki fita sandaran ki so hankalin ki kwance duk da haka aka yi karatun nan ba dama an daga wai aza sai an binciko kurakuran shi yasa shi mallam Abubakar ga mu domin tunda ba sa an ka bane maganin ka wani ya zo ce malam ka rubuta littafi kaza an fahimci kuskuren na hau guda uku a ciki ka ji rashin mutunci littafin da an yi shi shafuka rututu wai akwai kuskuren na hau guda uku kun san me ce shin in an karanta ana gane magana da na hidi wurin kuskuren ɗai an kai koko ba a gane magana aka ce ana gane ma da kuskure shi to ku tai ku gyara Allah shine mahi ilimi ya tura ma aniyan kaɗan bakin gida eh mana ko da ma ka ake maganinsu ba duk wanda ya tsikare ka kake kula shi wani kana kula shi ka dago darajar shi yanzu an tambaye ka waye yayin wannan gyaran baka san shi ba ya iya maganin marasa kunya sai to a tai a gyara kaga ba ma ka gaban speaker ba balle kyamara ta sanka a ce kai ma shehun malami ne to ba ma sanka ba shi kawai tambayin shi ana iya gane karatun da ke wurin koko kuskuren na haun ya canza ma'ana ma'anan kalma aka ce bata canza ba amma dai akwai kuskure shi to a tai a gyara Allah shi yake kowa ilimi inda ana ganewa ai an yi shi kenan Allah ya kyauta to wannan shine abin da malai kawo sai ya ce wa mimman zahaba kadhalika ila anna annaha min ar-ra'si haka nan wanda suka tafi akan cewa kunnuwa guda biyu suna cikin kai daga cikin wanda suka tafi akan cewa kunni shi ma bangare ne na kai akwai ibn al-musayyib shine ibn al-musayyib ibn al-musayyib tabi'i ne sirikin abu huraira ne ya auri diyar abu huraira radiyallahu anhu shine wanda na gaya muku yace kakan shi sunan shi al-huzn bakin ciki da damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na canza maka suna na mai da kai sahal sai yace a a ni ba zan canza sunan da mahaifina ya sanya mun ba to shine manzo Allah ce to haka din ya ce tun daga ranar bala'i da bakin ciki wallahi ya ce sai da muka yi gadon bakin ciki muna zaune za a ce wani ya fado daga raƙumi ya kare an ji an gama mai jaji a ce garin fanwa na can ta kama da wuta shi ba a kasuwa ya ce a famulinmu haka da an ce gida ka za a biya faru sai ka ji gobe can gidan jibi can gidan ya ce saboda bai karɓi sauyin annan sulasallan ba sannan kuma akwai afa da alhassan albasari da ibn sirin da sa'id bin jubair والنخعي ده امام النخعي وهو قول الثوري wannan kuma ita ce maganan Sufyan al-Thauri magana ta girmama wa ashabur ra'i da ashabur ra'i wa malikun Imam Malik ma haka ya tafi mu kuma da malikiya muke kun ga ba mu da kes wa ahmad bin hanbal da ahmad bin hanbal to sai matsalar mu ta goma sha hudu ko matsalar mu ta ta goma sha hudu ita ce akhzu ma'in jadidin lirra'asi wal uzunaini akhzu ma'in jadidin lirra'asi kamfatan menene da an wanke shi sai aje wanke fuska ne jama'a ai wanke kai me ana gama shi sai kai alola hannu ko to ɗiban wani sabon ruwan bayan an gama wanke hannu lirra'asi domin wanke kai wal uzunaini da kunnuwa ina hukuncinsa shi ne za mu ji mala ce ƙalar albani malam maman nasirin albani ya faɗa a cikin littafinsa na sissilata hadisun da'ifa fi da'ifati shi ne littafin sissilata hadisun da'ifa wannan littafin akwai as-sahiha akwai ad-da'ifa duk kusan littattafan da ya biya bi littattafan da aka yi na hadisi ya girgiza su ya ciro waɗanda suke da magana a kansu waɗanda ya girgizan ya girgizan ya je dawo ya shiru shi ne imamul bukhari duk yadda malam nasirin albani ya shiga ya fita ya dawo ƙarshe da ya ce wannan kankat ne kuma kun san waye malam albani shi ne wanda yakan je laibirari in ya taka kanta zai ɗauko littafi da ya hango a sama sai ya karanta littafi biyar kafin ya ɗauko wanda zai ɗauko ya sauko an gama dafa raƙumi nake ga an cinye ko littafi biyar wata na kicin tana can tana hada ganye shi kuma yana hada ilimi Allah ji kansu da rahama manya kenan kansa ta te ajalinsa lokacin da zai rasu an zo an ce mishi an samu wani magani na na kaman gargajiya irin islamic abin nan din nan da za a yi hada mai na kansa ya ta murna ya ji daɗi sai aka ce mishi yana da mai kuke mai reaction ko me yana side effect in dai abin nan an sha magani a ce wani zai sa yawan bayan gida wani zai sa kanan yawa to wannan to shine sai yake ce yace aka ce shi wannan gashin shi ne zai kakkabe yawanci duk wanda ake maki chemotherapy na kansa gashin shi na fita so shine yace zai gashin shi zai zube wani ya tsoro shine sai ya shiru sai ce hatta lihya hadda gemu haka ce sai ce haramun alai haka yace haramun alai a ce ba zan iya ba kawai ko bari ta ajali ala je wurin Allah malam usaimin ran da zai rasu sai da ya darasi a haramin makka sannan ya hau jirgi ya wuce jidda ya je ya rasu a can amma yana jinya yana daddafewa yana zufa yana abu sai da ya gama darasi ya wuce a daren sign out din shi kenan wannan darasin a haram kawai yayi wasiya yayi wasiya yayi bayanai ya wuce asibiti a ranar kuma ya ce to shi ya wuce shi kuma aka ce gashi za a kai shi amerika an samu kaza kaza ya ce aka ce za a kai shi wata ƙasa ya ce banda saudi kuma su suna son haram aka ce amma ana an gwada da yawa su wanda ma nasu bai kai nashi zama chronic ba sun sai ya fi nashi zama chronic ya samu sauki sai ce a ya ji da wata ƙasa ne za a yi biza aka ce amerika ce arduhun haramun alaina haka ya faɗa ce arduhun ƙasansu haramun alaina ni dai usaimin ta haramta a gare ni amma sai ce ku bani littafi ku ban takarda da biro sai rubuta littafi sharaɗin halaccin ka je kasan kafirai neman magani yace ni ne na haramta maka ina amma kai ban haramta maka ba Allah ya yadda ka je ga hadisai ga kaza amma ga sharaɗi ka tabbatar kaza kaza kaza zaka yi neman magani a wurin su ba aibi bane amma ni dai ku ban don mutu ana shi imani inda gaske ne da gaske ne kawai in ba shi ba ne ba shi ba ne in shi ne shi ne wani bai wakiltan shi imani kawai in kana da na gasken kawai kana da shi in ba ka da shi ba ka da shi sai dai kai ta kokarin nemo shi kuma Allah ka babu na gaskiya to shine yace innahu la yujadu fi sunna mala albani yace ba a sa ahadi a cikin sahih da'ifa hadisi na 955 ko yace innahu la yujadu fi sunnati ma yujibu akhdhu ma'in jadidun lil udhnaini a sunna ba a sami inda yazo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yujibu yana wajabta akhdhu ma'in jadid sai ka dibi sabon ruwa ba ka kan fata a hannunka lil udhnaini saboda wanke kunnuwa fa yamassuhuma annabi sallallahu alaihi wa sallam an tadda shi ne ya huma yana shafan kunnuwan sannan guda biyu bima'in ra'asi da ruwan da shi ne ya shafan kai da shi an gane ko shi ne ga yankon yaro ya zo ya yi tadrib a makarantar nan daga zariya dan abokinmu ne muka koya musu alola a nan kawai je zariya zai wuce gani dan sanda yana alola ya canza ruwa ya ce mishi kai haramun ne abin ka ji yaro da tsiya ko aka cewa ya gaya ma wai sai ya kira sunana na ce amma kuma ni ban koya ma rashin kunya fayi ne suka kira dan sanda ya ce shi abin da ya bashi sha'awa ya bi shi da ga mahaifin shi ne sai aka kira ne sai shi abin da ya burge shi yanzu yaron na ya bashi assignment ya koma makaranta ne kuma wallahi ba zai bar dan shi bai ilimin addini ba tunda haddan cikin sa yayi mai gyara to ko shi nashi dan shi ma duk da shi ba zai zama kamar wannan ba to sai dan shi ya zama kamar wannan Allah ya bashi fiye da abin da ya gani tunani ne mai kyau to annan sallallahu ba a ga yana ɗiban ruwa na daban ba sai dai yana shafan kunni ne bima'in ra'asi da ruwan da ya shafi kai da shi kama ya jizu am yamsaha ra'asu bima yadayhi al-baqi kaman yanda ya halasta mutum ya mene ya shafi kansa da ragowar ruwa alaihi ma wanda yake hannunsa ba da gasli mene ba da gaslihi ma ko bayan ya mene ya wanke kai din da hadithu arruba'i ne arruba'i ne ko arrubai binti mu'awwis tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi ya shafi kansa min fadli ma in kana fi yadihi da ragowar ruwan da ya gama wanke hannunsa da shi da ya wanke hannu sai ya ji alaman hannunsa akwai sauran ruwa zaka iya ganewa ko in ka ruwan bai da yawa za ka gane inda sauran ruwa da yawa a hannunka za ka iya jin danshin ruwan da zai iya ma shafan kai kenan idan na wanke hannu na zo zan shafi kai na ji ruwa akwai ruwa da ɗan alamar ruwa mai yawa a hannuna ya halatta in shafi kai da shi kuma haɗa da kunni an fahimta in kuma na ji ba zai kai ni ba ya halatta in ɗibi wani ruwan in wanke kai da shi in shafan kai da shi amma ba zan canza na kunni ba idan ragowar ruwan da na ji a hannuna zai shi ne shafan kai nan shafan kai hada da kunnuwana idan kuma na ji cewan ba zai kai ba to zan mene zan haƙura da shafan kan da ruwan da na ji a hannuna sai in ƙara wani ya zamto akhdhin wahid ɗiba ne guda ɗaya cikakke sai in shafi kai da shi in hada da kunni amma in na ji yana da damar da zan iya shafan kai in hada da kunnuwa da ragowar ruwan da na wanke hannu ana son taqlilul ma taƙaita ruwa a yayin alola an fahimta ko? akhrajahu abu dawud abu dawud ya ruwaito ya fitar da hadisin wa gairihi da wanda ba shi bi sanadin hasan da sanadi jeren giyan mazajen sa wanda yake hasan mana hadisi ne da ingantacce to sai sifatul mashi ya ake shafan a kai din ko kunnuwan ko mala yace an abdullahi bin amru hadisi ya zo daga abla dan amru fi sifatil wudu a yayin da yake siffanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala an ji ya ce thumma masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamfaci ruwa kamfata daya ya shafi kansa wa adkhala isbu'aihi za ku ga amfanin sanin sunayen yatsu anan wa adkhala isba'aihi sai ya shigar da yatsunsa isbu'aihi yatsunsa guda biyu as-sabbabataini su wane ne su waɗannan ko manuniya as-sabbaba guda ɗaya sabbabataini guda biyu ashe dai ya sa su irin abin da yara suke na tsiya din nan da an sa don ko kana mutum faɗa sai ya waya toshe muna muna rana sa ana yi in mutum na so ya baka haushe ba abokin shi haushe yana cikin magana sai ya tura abin nan irin kuma tsiyan da amma yaro na wannan fa'a mai a hana shi saboda siffan arnan farko ne annabi eh annabi nuhu alaihi salam da ya rinka kiran mutane yace ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa asarru wastakbaru istikbar idan annabi nuhu ya zo na azi kawai sai sa hannuwansu ba ruwanmu da kawai ba ma jinka to kaga wannan ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne to amma a wurin alula aiki ce mai kyau to annan sallallahu alaihi wasallam yana ablahi ablahi bin amru ya ce na ga annan sulasula a wurin alola ya sa waɗannan ya manuniyar nasa guda biyu fi udunaihi a cikin kunnuwarsa an gane ko mana yadda ake shafan kunni kenan zai sa yatsunsa biyu a cikin kunnuwan amma kai ki je ki tusa ki tono dodon kunnin na wallahi ki tafi independence way ko ba kaji irin na ka fara tambayar lahadi yadda za ka sa ganka a matsala an fahimta yawwa sai annan sulasa ya sai yatsunsa guda biyu a cikin kunninsa wa masaha sai rinka shafan kunnin wajen bi ibhamaihi da mene ibham manyan babban dan yatsa kun ga ana amfani da waɗannan kenan kuma kar ku manta da su ake fiyacen hanci in ka shaƙi ruwa mun faɗa za ka shaƙa da dama za ka me fyace da hagu fyacewan ba fa toshewa ake yi ba galibi za ga mutum sai kama karan hancin shi kuma yana huro iska ai za ka ji ya kume za ka ji numfashinka ya kume asalin wannan istinsar mun bayani a baya amma maimaita shi yana da amfani kilan istinsar shine ka sa waɗannan yatsun guda biyu da asbaba da ibham ka dan daga saman hancinka sai ka huro iska za ma ka ji iskan ya wuce fluent irin smoothly baka da matsala da aka ji iskan ya fita sosai da ke hancin ka kayi amma kana matsa hanci kuma ka huro sai ka sai ka ji bashin ka na nema ya koma kuma abin da ke ciki yana ciki baka fyace shi ba ina fata an fahimta kila sai dan kadan daga ciki to haka shi ma na kunni za a sa wadannan yatsun biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su sannan sai amwa masaha bi hamaihi ya amfani da waɗannan manyan yatsun nasa ya shafi zahira udnaihi wajen kunninsa kenan waɗannan za su goge maka bayan kunnin su kuma na ciki za su goge dogayen za su goge maka ciki ina fata an fahimta yawwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda abdullahi bin amru ita alula ba sai mun yi practical ba kowa zai iya yi insha Allah ha ah batukun na'am yana mene yaji to to Allah ce make mu bari mu gama akhrajahu abu dawud abu dawud ya ruwaito hadisin a hadisi na 135 wannan nasa'i da imam an-nasa'i hadisi na 140 wa ibn majah da ibn majah hadisi na 422 ko wasahu ibn khuzaima ibn khuzaima inganta hadisin to sai ga mu ta 15 ita ce masul amamati wahdaha shafan rawani shi kadai masul amamat ni ina lambanin yadda an zo yin practical din ne zai sauki kun gane domin doktor za mu ce aikinmu na kaza kun fahimta aikinmu da rami na goma sha biyar ba yana nufin jeren giya abin da aka kawo ba yadda dai zai saukin a gane ne masul amamati wahdaha shafa akan rawani kadai maliki an amru bin umayyata an karbo daga amru dan umayya radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da idona na ga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yamsahu ala amamatihi yana shafa akan rawaninsa wal khuffaihi da khuffinsa رواه البخاري امام البخاري رويته فتح الباري حديثي مجلد ده حديثي نا 266 وغيره ده wanda ba shi ba sai na 40 malici an bilal radiyallahu anhu an karbo daga bilal Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi masa alal khuffaini ya yi shafa a kan huffinsa guda biyu walhimar da kuma alhimar zai fasara alhimar a ƙasa imam muslim ya ruwaito da mimmim shi ne mi eh muktasar sai muslim jamil ƙauluhu faɗinsa hadisin da ya ce walhimar ya ce hiyar suturin ra'asu shi ne abinda ake rufa kai da shi an gane? wal jam'u jam'insa kuma shine khumurun wato khumurun shine plural ɗinsa bi dammataini idan aka sa damma guda biyu akan ra'un to kafin mu je gaban mu na gaba can da ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala amamatihi wa khuffaihi yana shafa akan rawaninsa da huffinsa to kar mu manta mun yi a fiqihu me ke sa ai shafa akan huffi akwai sharuɗa akwai sharuɗa wa za ta iya tuno guda biyu ko da biyu ne na farko shine ya zamto sanda ka sa huffin nan tun farko kana da alola ba zai yiwu baka da alola ba ka sa huffi ka zo alola ka ce za ka shafi huffi ashe shi ma tun da kawo shi hassan da husaini dan juma da dan jummai da rawani ya nuna kai ma kara makalla sai in ya zamto san rawanin nan ka sa shi bayan ka yi alola saboda an hada shi da huffi hukuncin su daya an gane kamar yadda can muka baro dambarwan cewan shafan kai kunni ma na cikin kai kuma shafan kunni aka tafi akan wajibi ne saboda yana annan sulasa ya ce al'udhna ne minar ra'as sun zo a tare to nan ma an kawo hadisin huffi da rawani kenan ya nuna cewan duk hukuncin da zai shafi huffi ya shafi mai rawani an fahimta yawwa so don haka kenan na farko shine zamto cewa daga ciki kafin ka shafa akan rawani duk da yana mata za ku ga a gaba ke maganan hijabi da mata suke sawa kila wata za ta zo a lolar da zai kama ba bukatan cire hijabi zai zama wani abu ya batun te shafa a kai wasu na ganin halascinsa ko dan kwalinta ko kaza ina fata an fahimci magana amma sharadin ya nada kai kamar inda rawani yake nada an kika canki wannan ture ni kaga bala'in kin baro bala'i a baya sai kin cire shi kin wanke kai an fahimta ko da haka dai na farko labudda an taku an takuna tahiran ka zamto kana da tsarki ma'ana kayi alola kafin ka sa huffin ko kafin kai mene kai rawani din sannan na biyu shine ba zai taba wuce awa 24 ba lil muqim ga wanda yake mazaunin gida sannan kuma matafi fa awa saba'in da takwas shi ne kwana uku na haka duk wata ta zo ta ce to Allah na je Abuja ne mala ana ta sanyi shine zan iya sati da yana shafa hajiya balaki ba ko ruwa kankara ake sai kin kwabe shi kin wanke an fahimta yawwa sannan sai mene ina kaman shi ne wannan ko akalla dai waɗannan sun fito an samu fa'ida ku je ku yi murajan fiqihu za ku gani ta mu zo maganan hula ai yana gaba to sai gaban mu ta goma sha shida a jeren giya shine maskun nasiyati wal amamati shafan annasiya shine mabubbugan gashi ko inda Allah ke cewa menene nasiyatin kazibatin fatiha annasiya makon kwada shine makon kwada san makon kwada ba likita ba ke ce likitan ba eh nan inda gashi ke fara fitowa kuke ce mai a katsina a katsinanci ya sunan shi bai da suna hajiya yawwa matsira makon kwaɗa ke kinan kina ɗaukar inda ke ɗan maɗiga maɗiga daban makon kwaɗa daban to shi ne dai inda al'adance shi ne ke ɗan gaba a gashin kai ɗin nan yawanci za ga shi yana ɗan zoɓowa gaba kaɗan ba kuwa ke da irin halitta halitta yana bambanta amma dai wal'andaru layikas minority ba a considering in su yawanci za ka ga akwai inda gashi ke ɗanyo gaba kaɗan haka kin gane shi misalin kike sujada nan da bakin sallah ke fitowa to dan bayan shi kaɗan ba nan ne zaki ga akwai ɗan silin gashi sai asalin gashi kai ya fara ba to shine ake nufi anan wai akwai mazhabin da ke cewa kawai in ka taba nan to kai shafan kai shi yasa ya kawo shi daban in bacin haka tun a can da yace masul amamati da kaza da duk yayi shiru duk in kuka ji ya raba malamin nan malami ne babba duk matsalar da kuka ji ya raba ta to da sabani ne yana so ya cire mu daga duhu ya ba mu tsaban ba tsakuwa kun fahimta Allah ya saka mishi da alkhairi to shine maskun nasiyati wal amamati saura ka dan fada nan ba ku hakuri ban darasin nan ba yanzu aka yi lokasa akan wuta nake zaune amma dai gashi yana amfanarwa insha Allah ko maskun nasiyati wal amamati mutun ya shafa akan wan to yanzu da me zamu kira shi suna ɗaya da za a gane yanzu ke da wani suna aka kira da zaki gane eh to ai burin fasaran ce matsaran gashi kin fahimta to gashin gaban kai to gashi mu je dai gashin gaban kai din ko to malam guje ai zai ma fassara shi a larabci inda larabawa ke nufin shi yace annasiyatu saboda ya san za a samu katsinawa aji ake hakuri da riha in gama annasiyatu fi lisanil arab idan aka ce annasiyatu a yaren larabawa yan uwa abin da ake nufi shine ma akbala alal jabhati min ash-sha'ri abin da yayo gaban goshi na daga gashi gashin da yazo daga shi sai goshin mutum kun gane wannan na gaba inda gashin kai ke farawa shine a gaba za a tadda shi akan goshin mutum wa asluha asalin kalma an samo ta ne daga annusatu daga kalma annusatu daga naka samo annasiya wal jam'u plural dinta jam'in ta ko shine a ce nusasun an fahimta ko yawwa to sai malai kawo a gaba yace qala ibn al-mughira zai kawo mana dalili kenan da ke nuni akan shafa akan rawani da kuma wannan mabubugan gashi din an karbo daga ibn al-mughira daga al-mughira ta afwan ibn shu'ba mughira dan shu'ba radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tawadda'a yayi alola a gashi famasaha binasiyatihi sai yayi shafa akan wato maɓuɓɓugan gashinsa da ke saman goshinsa wa alal amamati kuma an ga ya shafa akan rawani wal khuffaini kuma ya shafa akan huffi ya ake shafa akan huffi kamar da ake shafan kai aje a dawo zuwa ɗaya zuwa ɗaya kuma an kawo shi na gaya muku duk malam fikiu zagon sun zo magana shafa akan hufi suna mai babi mai zaman kanshi saboda shi yana rikicewa ko da yan shi'a a nan wurin za ku gani su ba su yadda ba su wasan su ma ƙasa za ka ga sun shafa don da ka ga zo shafa akan safa ko kaza hufin ma mun faɗi zai iya shafa zai iya zama mai safa amma da sharaɗin ya zama mai mai kauri mai kauri in kika kika sa shafan nan mai kaman skin tie wanda ko dan yaruwa saba-saba zai jika kafan ki kawai ki cire ki wanke kafa dama ai an ce ki shafan ne saboda saukake miki to ke ma baki saukake ma kanki ba sai kawai ki shigo ai dake an fahimta hmm. Allah ya samu dace Imam Muslim ya rawaito a cikin Sharhun Nawawi mujalladi na 1 hadisi da 159 da menene mimmin ma Mukhtasar Hayy Muslim ko hadisi na 140 qala sahibul mughni waye sahibul mughni mun ta wadan shi a baya abu qudama ko hmm mujalladi na daya hadisi na 310 yace wa idha kana ba'dur ra's makshufan to kuji ga inda nake son magana dazu anan wa idha kana ba'dur ra's makshufan idan ya zamto wani bangaren gashin mutum makshufan a waje yake a fili ana gani kun ga rawani ai ana da gashin ne gaba daya kun fahimta to idan ya zamto gashin mutum wani bangaren sa a waje yake mimma jaratil adatu bi kashfihi na daga abin da al'adance an sani ana barin sa a bude istahabba an yumsaha alaihi ma al'amama ana so idan ka zo shafa akan rawani ka hada da shi misali kaga ai in na ce misali ni zan zo daidai da inda gemu na yake ai kun ga zan toshe kunnuwa na da rawani ina fata an fahimta amma inda zan rawani a daga sawan gemu na akalla za a samu wani bangaren gashin kaina kafin gemu na ya fito to da haka in na zo shafan kai abin da aka so yanzu inda ya fito din al'adance tunda an san ya saba fitowa sai in hada da shi in shafi rawan shafa kada kawai in je in shafa akan rawanin kadai ba tare da na hada da gashin da ya dan fito din ba an gane yawwa haka ke ma in idan idan kallabi kika yi kenan nassa alaihi ahmad imam ahmad bin hanbal shi ya nassi akan wannan dalilinsa ko shine ce li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala amamatihi domin lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan rawaninsa wa nasiyatihi kuma yayi shafa akan makwankwadansa kila rawanin da yayi wurin ya dan fito waje ana samun haka yawanci mun yi rawani mukan fito da nan saboda mu ji dadin sujada fi hadith al-mughira bin shu'ba a hadisin da mughira dan shu'ba ya ya, ya ruwaito intaha qauluhu ma'ana nan maganar ta kare to ƙarin bayani mala ya ce ‘yan zamani amma a taƙiyatu menene a taƙiyatu ce alƙalansuwa hula ya labarin hula ina aiwa zan kai ba mamala a kwari za ka ya labarin hula ce fala ya zuzun masu alaiha ba a shafa a kan hula me yasa dama aka ce a shafa a kan rawanin saboda alharaj kunci rawani a sai ka kwance ka sake daɗewa sai ka kewaya sai kai ta kaza amma hula ko wannan wahalan babu kana ɗauka sa za ka yi to shine sai ya ce nassa alaihi ahmad ba imam ahmad ya yi nassi akan cewa hula fa ba a shafa a kanta kada samu wani sabon kustazancin yankan kusa kawai zo masallaci ya shafa ka ce akwai hadisin al'amama to an ji Allah saka da alkhairi amma zauna akwai yadda kai fiqhin hadisin baka gane ba Imam Ahmad yayi nasi li umurin minha yace ba shafa kan al-hula saboda wasu al'amura wanda hakan ya nuna cewa ba zai yi ai hakan ba a shari'a daga cikin su yace inna hala tasturu jami'ar ra's fil adati ita hula ba ta rufe kai gaba ɗaya kamar yadda rawani yake rufewa an gane ko wala ya duro alaihi kuma zai kewaye kai duka kamar yadda rauni ke kewayewa to shine sai ya ce abu na biyu kuma la mushaqqata fi fi naz'iha shine maganar mu na dazu babu wani wahala a cikin cire hula din babu wani wahala akai zaka iya cirewa bata warware ba kamar da abunka amma khimarul mar'ati kun ga mayafi ko da mace ke sawa ta rufa kai da shi fa yajuzul masu alaihi ya halasta ai shafa a kansa musamman idan da zata alolan akwai fargaban keta mutunci ko ko rashin tsaro li'anna umma salama to gashi nan kuma an yi da ku saboda uwar mu'minai ummu salama Allah ya kare yadda a gare ta kanat tamsahu khimaraha ta kasance tana yin shafa akan mayafinta zakarahu ibn al-munzir ibn al-munzir ya ambaci wannan yace raji' ku duba littafin al-mughni al-mughni mujalladi na daya hadisi na 312 hadha wa salam sai gobe insha Allah amin asa abaka aidan samu ko sai mu tashi ghaslur rijlaini ila al-ka'baini wanke kafafuwa zuwa idan sawu na sha'afa yaushe za a yi daura ne to ai da na ma fasa ne ka daɗe wallahi fasa ne ni fa sai da ne canin da na koyar da ku Allah ya sani wallahi sai da na yi da gaske wallahi hajiya wallahi a uzu billahi ai ba ki shi wallahi na yi wannan tunanin na kamar na yi iyayi na in na tsaya haka na yi ƙoƙari wallahi wallahi wallahi na fara gajiya eh o ba ku san wai suna lola ko sallah ba su yi ba balle ku yi azumi ku yi zakka ku yakin haji to an zo haji da za ku biya mu tafi ne Allah da Allah aka ce in ya so duk sai ka gan mu a can wani ma daga badara ce zai iya zama limamin Ka'aba insha Allah ta Allah ya taimake mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ji kan iyayenmu wanda ke cikin wahalhalu na rayuwa Allah ya yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ya ba su yadda za su biya wanda suke gidajen haya Allah ya ba su gidajen kansu masu yaya Allah ya ba su maza na gari mazan Allah ya ba su mata na gari Allah ya samu Allah sallallahu alaihi alfahari da mu darasi na bakwai za mu tashi ko in maman jamu wannan abin da ya kaba ni jiya mai sunan shi ana cin bayan ba a ci ko? agogan naki sai da ya gwada ji na ji ba zai wuce ba na ce duyin da aka yi wannan abin ba a ce da bayan Allah ya saka da alkhairi na gode kwarai to insha Allah sai gobe kenan ko insha Allah in mun zo gobe na'am eh dauran za mu karasa adabu talibul ilm ne ko mu dauki zadul muslima na'am amma mu karisa adabu talibul ilm sai dai na san da yawan ku kuma ba su da shi ya za a yi mai tura mai magana a Zariya? to zan tura musu yau insha Allah kun ji abin da ya faru a zariyan aiko wanda suka masallaci ya fado musu suka rasu mutane takwas a jiya muna ta'aziya ga mai martaba sarkin zazzau a alhaji ambasada Ahmad Nuhu ko CFR da dukkan waɗanda abin ya shafe su yan uwanmu da wanda suka rasu da wanda suka jirkata Allah ta'ala ya gafarta mu wanda suka rasu da iyalansu kuma Allah ya ba su hakurin rashi Allah ya haɗa mu tare da su fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir su kam dai alhamdulillah sun gode ma Allah sun rasu ran juma'a sun faɗa ɗakin Allah sannan gini ya danne su shahada su kai sun samu zarfu makan wa zarfu waqtin dai sun samu wannan sun dace da lokaci sun dace da rana sun dace da wuri sun dace da yanayin mutuwa abu hudu ya tattara a kansu na biyar ɗinsu shine sallan da aka yi musu mutane kaman ƙasa iya ganin ka mutane ne dama ittifaki kamar duk afirka ban da ake sallan gawa kaman zaria a ku bincika ku ji da gaske ne inda ake halartar sallan gawa wallahi zaria na daga ciki ku tambayin zaria za su gaya mu kwanmu da kwankwatan mu haka muke fitowa mu roƙa ma mutum gafara kuma ku je makabartunmu ku ga sunna original mm. abin ya motsa Allah shirye ku to alaikum salam malama anan ni ko me ya kai ki ba ki gana gogoge su ba ku riga kun ji to Allah ne iko eh ni da ina karatu amma inda za a zo a daga ƙwar'ani za ce na waye na mama in ya zama mallakinki ne abinda na faɗa shi ne ba ya halasta kana musulmi ba ka da ƙwar'ani naka na kanka kun fahimci magana saboda abin da ke faruwa shine ai na kawo hadisi in baki manta ba ranan in kin ji karatun na faɗa annabi sallallahu alaihi ya faɗi mutanen da Allah zai sa sa aljanna daga ciki akwai wanda ya jama wani ruwa kamar yanzu ki fitar da tiyo daga gidanki mutane na ɗiba a waje ko kuma kana da gona dam ne na ruwa mutane ba su iya noman rani sai ka sa a ja musu ruwa ya kai inda suke kun gane naharun kenan jaraha wani korama da ka jama mutane ruwa ya rinka zuwan musu annan suwa sun ce kai dan aljanna ne au bi'irun ko jijiya hafaraha da ka gina ko ta gini ko ta bohol ka dai jama ruwa mutane samu ruwa ta hanyar rijiya kai dan aljanna ne to a ciki da ke dai suwa sai za mu zo a tsariƙu salihin za ku gani sai ya ce au mushafin wa rasahu ko ƙur'anin da ka mutu da aka zo rabon gado aka ce wane shi ya gaji ƙur'aninka ko wacce ta gaji ƙur'aninka an san naka ne ba na gida ba ne ba na falo ba ne ba na masallaci ba ne ina fata an fahimta so ba damuwa ba ne don wani ya baka ƙur'anin ba matsala ba ne ba dole ne sai ka siya da kuɗinka ba amma ne so samu ne ƙur'aninka ya zanto gominka mana kun fahimci magana eh ka gwangwaje ka gwangwaje ni abu biyu ne kawai aka yi akwai wani ƙur'ani da aka kawo mun har yau na kasa samun ƙur'ani da ya kai mun shi daɗin karatu ina son siya da kuɗi na amma wanda ya ban kyautan kuma na kasa sai kuma wata daga cikinku akwai wanda ta kawo su ƙur'anai guda goma sun kusa girman wannan su ma har yau kuma yanzu na koma kansu da karatu guda ɗaya na ɗauka a ciki saboda ƙur'ani yana da ban sha'awa in kana karatu sai ka ji baka gajiya da shi ni dai haka nake ji akwai wadda ta kawo guda goma a cikin kuku a ce ce Allah ya saka mata da aljanna so sau da haka wannan shi ne ba laifi ba ne don wani ne ya baka kin fahimta amma abin da ake so ya zama naka kin san kuyanci mata ƙunanin ku a kabar take masu ko a falo a gefen tv wani ya karatu sai ajiyan wani ya zo ya ɗauka ya kamata kowa na da ƙunanin shi ne a gida ya kamata kowa yana da ƙur'anin shi ne kuma wallahi ku sa lokacin tilawan ƙur'ani a gidanku wallahi kun ga abu uku ni na yadda suna ba da arzikin duniya da lahira wallahi tallahi na farkonsu yawan salati wa annan sallallahu musamman ran alhamis da dare da ranar juma'a har zuwa faduwar rana na biyu yawan istighfari na uku karatun qur'ani kai ni sai da na zo na gyara wani abu saboda kai zama mun kaman canfi wallahi ne lokacin da inda zan karanta qur'ani kawai jira nake ga na samu kuɗi wallahi tallahi dai wannan lokacin kuma Allah bai taɓa kunyata ni ba har na daina wannan tunanin Allah ya taimake ni ya fita a raina kan zo fara karatu saboda kuɗi kun fahimci magana kuma ni ko juma'an nan wallahi sai da naga salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan a gaban su Mikail ya faru akwai wanda nake bi bashi ya fi shekara ɗaya dubu ɗari da uku nake bin shi ni na gan shi a mota ya ɗibi mutane a mota sun fita a tunanina sun tafi sultan bello sallah kawai ina smc wannan satin na ce mu tafi masallaci a ƙasa ina fitowa daga lungun bulo na ji an rike na ce kai ne ta nan na ce e ne ne kai ma kai ne ba ɗazu na ganka a mota ba sai ce e to akwai kai turo mu account ɗinka da sauri zan baka dubu hamsin cikin kuɗin nan har yi wasa ya ce kasu fada wani wurin su gudu na ce a mu Allah ya ba mu kudin da sai dai mu tafi mu bar su ba dai su tafi su bar mu ba wallahi ka yanzu gida kawai kwatsatsam sai ga dubu hamsin din nan ce salatin annabi ke tuna shiga na ce sallallahu alaihi yadda kika faɗan nan wallahi na ce sosai na gyara zama sai da tabbatar na cika za irin ta malam alkali zaria ya ce an jarabe shi da san kala ko shi yana sha'awun an gaje mai kaza ko da magashiyan ce ya ga kashi ya matsa tsoka zo kusa da shi mala alƙali manya Allah ya ƙara lafiya to shine a takaice dai wannan na amsa tambayar ki to Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya yafe mana Allah ya sa Qur'ani ya cece mu na'am hajja me kike cewa afwan ya hakuri amira wannan me ake son yi da shi ne tashi hankali duk shafukan nan sai na to to ai baki mun alaman ba jiya na je da daradin na kidi me na dawo miki da abinki a sa a sa alaman sai nayi na'am Allah na me me yasa ake yin shi eh ba laifi mana ba laifi ko ba kaman biology ko wani abu a zana abu a nuna ba matsala ko saurari babu na da faɗi ne ku saurari karatun da na yi na grup ɗin mu'azzini jabal ya kawo babin hoto da sauransu ina ga na yi bayanan da zai wuya sake maimaita kamar shi shi ya sa a karatun juma'a jiya na ce a saurari wancan darasin insha Allah shi ne da kika ninke to insha Allah an Allah da gobe zan yi na dawa da shi wa alaikum salam atullah game da eh sunanin rawatib sunanin rawatib su ne na filfilin da suke hada da sallolin farilla amma na la'asar ba a yi bayan la'asar sai dai a yi kafin ita in ka tattara su su baka sha biyu in sun baka sha biyu ana sha ta ce wanda ya doge da yin su za a gida mai gida aljanna mai kike so insha Allah za ka rinka yi ko? Allah ya maka albarka na eh za ki iya sa sa haka za kuma ki iya sa biyu biyu akwai hali in ya so in ya je mana in ya je da wuri zai eh kafin lokacin hudu ba sai ya abin shi eh sai ya yi hudu bayan an yi juma'a ana so ma inda kin je juma'a in kika dawo gida ki raka a biyu na fila annan sulasulam yana haka a'a sai ya tafi la'asar in yi kafin la'asar dai sai ya kai su magariba ba dole ne sai a azahar kin hada takwas din nan ba da aka yi biyu kafin azahar biyu bayan azahar sai ki je magariba can duk lokacin da ake na fila ki dora waɗanda kika rasa a azahar din to in kin so ake ya ƙara adadinsu eh eh eh ai cewa aka yi man sabara duk wanda ya raka a goma sha biyu raka sha biyu ana nufin su zamto suna goye da sallolin farilla kuma a lokacin da ya halatta a ina fila ba dole sai kin kai su can ba wannan rarraba an miki saboda damar maki ne idan wannan dama ya saba ce laki ya zuwa nan magariba ko kusa da isha'i ki sa su a ciki ina fata kin fahimta eh insha Allah ba wajibi ne sai an bi su a wannan a wannan tsarin da cewa hudu kafin azhar biyu bayan azhar hudu bayan azhar ba kin fahimta mm wallahi a'lam alaikum yau dai tambayoyi ake ta yi na'am eh a'a tahiyatul masjid yana da kyau kin fahimta tahiyatul masjid da sallan wuturi salloli ne masu karfi da ba a daga su da wasu sai in ya zamto ba lokaci in ma ba lokacin gara kai tahiyatul masjid akan kai waɗannan nafilfilin su sai ka canza musu wuri kin gane saboda annabi sallallahu alaihi yana tsakiyan hudu ba ya hangi wani ya shigo ya zauna sai ce kayi tahiyatul masjid ya ce a'a kin ga hudu ba yake amma yanke ya tambaye shi ya ce kayi ya ce a ce tashi ka yi su ka sausauta su karka tsawaita a cikinsu
kim na sha yanzu wanda ya shiga masallaci kawai ya zauna to shi bai yi daidai ba yana yayi tahiyatul masjid wanda kuma dama yana zuwa sallah ya kabbara irrespective of ok yana shigowa ba zama zai yi ba eh waɗannan rakawo'in da ya ai sun ɗauke mai tahiyatul masjid din haka ne kin shi ne abin da ke tambaya eh ya halasta mana sai ka sanya su a matsayin in fact za ka iya sanya su da niyyar tahitul masjid kuma rawatib ɗinka duka zai zai tafi saboda nassin nafila ne da nafila ba nafila ne da wajibi ba ina fata kin fahimci magana za ka iya sa su niyan su ne sunanin rawatib ɗinka na farko kuma kana da niyan cewan tahiyatul masjid ɗinka ne haɗe da wannan a raka'a biyunka na farko raka'a biyun da zaka ƙara yi bayan su kasan su ne na rawatib kadai babu wannan kamar mutumin da zai iya hada wankan janaba ne da wankan juma'a duk a lokaci ɗaya ina fata kin fahimta to wannan ya ya ya halasta sannan wankan juma'a shi ana iya yin shi ma tun da safe na faɗa muku wannan rana na in ba ku manta ba wasu matan za su ga su ba su zuwa masallaci ba an ce sai zaki masallaci ba madam kun fahimta ko ofis zaki ko kasuwa zaki ki wankan juma'a ki yi wankan juma kuma za ki shi tun da asubahinki sanda za ki asalin wankanki kin samu ladanki ina fata an fahimci wannan haka namiji zai ta hanto ai ba zai iya rike alola har sai a zahar ba ai ba an ce sai ka rike Allah ba ne wankan ne ake so ka yi in alolanka ta karye ka yi wata kuma ladan wankan ka nan ina fata an fahimta addini yana da sauki Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah